وصحبه ومن والاه فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakwai ga watan jimada al'ula shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 12 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 113 a cikin karatun wannan littafi mai albarka muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallaci na ihya'us sunna a cikin birnin Kano Nigeria muna magana akan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina muka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauka a Madina ya kuma gina masallacinsa da kansa da taimakon sahabbansa da irin nau'in ginin masallacin da aka yi itatuwa ne da kututture na dabino da kuma tubali na ƙasa mala'ika jibrilu ya zo ya ce da shi ba za mu yi maka rufi mu lullube maka shi ba mu gyara maka shi sai ya ce a'a a bar mun shi ya zama rumfa kamar rumfar annabi musa manzo Allah sallallahu ya gina gidajen matansa a kusa da masallacinsa da tubali na ƙasa kuma ya sanya rufin ya zama itatuwa ne na dabino da ganyen dabino bayan ya gama ginawa mana na aisha gidanta ya tare da ita a wannan gida a gabar da masallaci sannan kuma ya gina wa na sauda ita nata gidan daban kamar yadda ibn sa'ad ya kawo a cikin littafin at-tabaqat abu na gaba manzon Allah abinda ya yi sallallahu alaihi wasallam bayan ginin masallaci sai ya kulla yan'uwantaka da abokantaka tsakanin mutanen makka da mutanen madina thumma akha bainal muhajirin wal ansar wa kanu 90 rajulan nisfuhum min al muhajirin wa nisfuhum min al ansari ala al muwasa wa yatawarasuna ba'da al mauti ila waq'ati badrin فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية رد التوارث إلى الرحم إمام البخاري يرويته حديثي أتكن كتاب الوكالة دكما كتاب التفسير دا الفتن حديث عبد الله ابن عباس من الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن وانتكى تكان متعن مكة دا متعن مدينة dan wantaka da abokantaka cewa wane kai ne abokin wane wane kai ne abokin wane ka rike shi in ka ci ya ci in ka sha ya sha in akwai yunwa to kai ma kana jin yunwa haka ya ce su rike junansu a lokacin mutum casa'in ne mutum casa'in ne mutum arba'in da biyar cikin mutanen muhajirun 45 cikin mutanen madina allah annabi ya ce su zauna su taimaki juna da tausayawa juna da agazawa juna a wannan lokaci ma yan'uwantakan karfinta ya kai ga har annabi ya ce sa iya cin gadon juna idan wani ya riga wani mutuwa to wani zai ci gadonsa haka aka yi ta yi irin wannan ƙauna irin wannan yan'uwantaka da ya ƙulla tsakanin mutanen makka da mutanen madina har zuwa lokacin yaƙin badar yayin da allah saukar da ayanan surat azab aya ta shisha ta shida wa wulul rahami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah ana nufin dangi da suke na jini su suka fi cancantar su gaji junansu to sai allah tabaraka wa ta'ala ya juyar da cin gadon juna to ya tsaya akan dangantaka ta jini sai aka ware waɗanda za su ci gadon juna amma da aboki yana iya cin gadon abokin shi musamman waɗanda annabi ya ƙulla alaƙa a tsakaninsu wakila wasu malam suka ce innahu akha bainal muhajirina saniyatan wattakhadha aliyan akhan wasabitul awwalu a wani ra'ayin a wata riwaya riwayar mai rauni ce riwayar imam tirmidhi a cikin kitabul manaqib hadisin ibnu umar albani yace hadisin yana da rauni ali bin abi talib ma ya dauki wani aboki nasa daban to amma dai zancin da yafi inganci riwayar farko walau kana zalika lakana ahqun nasi bi ikhwatihi wato as-siddiq alladhi qala fihi law kuntu متخذا خليلا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي أتشان قرن واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا أخني يوا شيني فريدي تريد أتشي دوانا أبن داكي نفي النبي يا واري علي بن أبي طالب بواتخذ علي أخن بتند علي باشيني فائلي با kenan wattakhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan akhan aliyan shine maf'ulun bihi wanda aiki ya fada akan sa kenan to anan ana nufin annabi ya rike aliyu a matsayin dan uwa ko aboki to amma wannan riwayar ba ta da inganci wannan riwayar ta biyu a malam yake cewa wanda ya fi cancanta a rike shi a matsayin aboki ai shine as-siddiq shine sayyidina abubakar wanda annabi ya ce da zan riƙe wani badaɗi masoyi a bayan ƙasa to da na riƙe badaɗi sayyidina abubakar khalili sai dai akhi wa sahibi na riƙe shi a matsayin ɗan uwa kuma aboki abokina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim dan haka dama annabi ya riga ya faɗa inda zan iya ɗaukan wani a matsayin badaɗi masoyi da zan miƙa masa soyayya ta da ƙaunata da abubakar zan ɗauka to shi annabi ya riga ya ɗauki ƙaunarsa da soyayyarsa gaba ɗaya ba wa Allah ne don haka ba zai raba ƙaunarsa da soyayyarsa ba ya ba wani shi yasa bai riƙe kowa ba sai dai ya ɗauke shi a aboki kuma ɗan uwa malai cewa hadil ukhuwa wa in kanat ammatan kama qala wadittu an qad ra'ayna ikhwanana qalu alasna ikhwanaka qala antum ashabi وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني فللصديق من هذه أخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبة أعلى مراتبها wannan ‘yan uwantaka duk da gamammiyar ‘yan uwantaka ce kamar yadda manzo Allah ya faɗa mana gamammiya ne kowa da kowa ma ya shafe shi sai annabi ya ce ka na so da na ga ‘yan uwana wadittu an kadra aina ikhwanana nasu ina ma da Allah ya sa mun ga ƴan uwanmu da za su zo bayan mu yana nufin mu kenan duk al'umma da za su zo bayan sa wanda bai rayu da su ba annabi yayi sha'awar ina ma da ya hadu da mu ka duba yanda yake sha'awan ya hadu da mu ya kamata mu ma mu yi sha'awa mai burin mu hadu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya mana wannan arziki ya rab ka faranta mana rai daga mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a mafarki ne kafin ma mu mutu Allahu akbar Allah sai sahabbai sai suka ce ah alasna ikhwanak mu ba yan uwanka bane ala antum ashabi sai annabi ce ku bayan yan uwana kuma sahabbai na ne ku ya kara musu wata falala yace wa ikhwani ina nufin yan uwana qaumun ya'tuna min ba'di mutanen da za su bayana yu'minuna bi wa lam yarawni sun yi imani da ni ba su ganni ba hadisin imam muslim hadisin imam abu huraira to wannan hadisin um, wasu yan bid'a suna ɗauka suna sukan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wai ai annabi wai wai ya ce sabai ba yan uwansa bane to alhamdulillahi a manhaji da da'awa na sunna duk wani hadisi da ya zo dama ana duba mai salaf magabata na kwarai yaya suka fassara shi tunda salaf sun yi bayani sun fassara hadisin to ai shikenan a cikin littafai na musulunci ba malamin arziki da malamin kirki a duniya da ya taɓa yin wannan fassarar cewa wai sabon annabi ba yan uwan annabi bane imamul baji mai sharhin muwatta mai almuntaka ya yi magana a kan wannan hadisin da ya zo kan wannan maganar sai ya ce lam yanfi bidhalika ukhuwatuhum annabi da yace bal antum ashabi bai kore cewa sahabbai yan uwansa bane ba shikenan ba dama su suna suna daukan fassarar hadisai daga malaman su magabata ba sa yin fassara da ka da ra'ayi da kai da ka zo ka fassara kake nuna annabi ya kori sahabbai cewa bayan wansa bane to sai ka nemo waye salaf wa ya taba wannan fassarar babu sai ce lam yanfi bidhalika ukhuwatahum walakin zakara martabahum martabatahum zaidata bisuhba annabi ya ƙara bayanin wata martabar su ne bayan su ƴan uwansa ne sannan kuma su sahabbansa ne abokanansa ne ga ‘yan uwantaka ga sahabbantaka da kuma waqtisasuhum bidhalika ko biha da keɓantansu da ainihin wato ‘yan uwantaka ɗin da kuma sahabantaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibn abdulbar abu umar mai al'istizkar mai at-tamhid shi ma da ya zo sai ce fihi dalilun ala anna ahlad dini wal iman kulluhum ikhwa wannan hadisin yana nuna cewa dukkan mutane ma'abuta addini ma'abuta imani yan uwan juna ne don haka annabi yayi bayanin bal antum ashabi anan yana so ya ce duk wani mutum musulmi dan uwan junansa ne musulmi tunda imani ya hada su kuma addini ya ya hada su kuma in banda ma wato rashin gane nasi ba to ai kuma hadisin kuma ya tabbatar da abin da kuke korewa sanda kuna zagin kuna cewa ba sabon annabi bane to kuma ya ce bal antum ashabi kuma ya ce kuma ku abokanai na ne to shi yasa shi dan bid'a idan zai yi barna sau da yawa sai zo yi barnar kuma bai sani ba a hanyar barnar kuma sai yi wa sunna aiki dan haka fassarar wannan hadisi alasna ikhwanaka qala antum ashabi imam al-baji Allah masa rahama yace wannan lafazi baya nuna annabi ya kore sahabbai ba yan wansa bane bal ma ya yi musu bayani ne da ƙarin wata martaba da suke da ita ta cewa su sahabbansa ne ga ‘yan uwantaka kuma ga sahabantaka ya ce ina nufin ‘yan uwana da za su zo bayana gashi ba su ganni ba amma sun yi imani da ni kaga abin mamaki alhamdulillah duka ba mu ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko mafarki muka yi da shi zuwa ake ana mana murna amma Allah ya sani ya Allah ka shaida muna son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam muna kaunarsa muna kuma fatan Allah ka tashe mu a gargashin tutas tutarsa kuma ka azurta mu da samun cetonsa kar ka sanya mu cikin yan gayyaru wa baddalu fasokan fasokan ka sanya mu cikin ahlus sunna masu son saba annabi masu kaunar saba annabi waɗanda ba su canja addinin annabi ba manzo Allah sallallahu ya ce zai zo ran tashin alkiyama ya tarar da wasu mutane mala'iku suna ta koran su da tsumago suna zane su daga nesa manzo Allah zai ce da su ku kyale su ku kyale su ku kyale su sai su ce ya rasulullah ya kai annabi fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak ai baka san me suka kirkira bayan ka ba kaga illar kirkiran abu bayan annabi kenan baka san me suke kirkira suka kirkira bayan ka fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addini sun bata shi sun shigar da abubuwa sababbi na daban annabi ya ce to in dai haka ne fasuhukan fasuhukan fasuhukan ku yi nesa bu'dan bu'dan ku yi nesa da ni bara ku sha cikin tafkin alkausara ba haudin annabi tafki manzo Allah wanda duk wanda ya sha shi baya ishirwa har abada to ba za ku sha shi ba to ya Allah karka sanya mu cikin wanda annabi zai kora waɗanda suke masu canja addini Allah kiyaye mu malam yace falisiddiq min hadhihi al-ukhuwati a'la maratibiha dan a nuna ma sahabbai sun shiga cikin yan uwan annabin to a sayyidina Abubakar shi ya fi samun wato babban rabo madaukakin rabo a cikin wannan yan uwantaka sayyidina Abubakar kama lahu min as-suhbati a'la maratibiha kamar yadda kuma dangane da sahabbantaka shi yake da babban kaso duk sahabbai ba wanda ya samu babban kaso babban rabo na kasancewa san sahabin annabi irin sayyidina abubakar as-siddiq wannan shine aqida ahlus sunna shine manhajin ahlus sunna shine karantarwa ahlus sunna shigar da sahabbai cikin wannan falala da matsayi kuma sayyidina abubakar shine matakin farko ya samu wannan falala bayan wannan wa wada'a minan wa wada'a man bil madinati min al yahudi wa kataba bainahu wa bainahum kitaban wa badara habruhum abdullah ibn salam wa dakhala fil islam wa aba ammatuhum illa al kufra wa kanu thalatha qaba'il banu qainuqa'a wa banu nadir wa banu quraiza وحاربه ثلاثه فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم ونزلت سورة الحشر في بني النضير والأحزاب في بني قريظة ما ليتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يزو ياي يرجيجين يا da mutanen da suke cikin madina da alkawari da su cikin yahudu ya kuma rubuta takarda ko yasa aka rubuta takarda tsakaninsa da su saboda ana zaman tsoro ana zaman ɗarɗar yahudawa suna jin madinan tasu ce sun zo sun mamaye ta sun karanta a littafinsu ai za a tashi wani annabi a wannan gari wanda yake mai dabinai shine garin madina suka yi maza-maza suka zo suka kewaye garin suka zauna suka ce bari mu yi ta hayayyafa don dole ma in annabin ya zo daga cikinmu zai fito Allah da ikonsa sai ya fito da shi bakuran shi hashimin dangi ba ba yahudi ba wannan ya bakanta wa yahudu kwarai da suka ga annabi ya bayyana suna toshewa suna inkari suna musantawa har abin ya zo girmansa ya kai ga in rana ta fito baka isa ka tokare ta da hannunka ba dole suka haƙura da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka dai yayyo hijira ya zo zauna a Madina bayan mutanen Madina sun gayyace shi bayan Allah umarce shi koma Madina amma dole sai a rubuta alƙawari na zaman lafiya tsakaninsa da Yahudawa to kaga wannan yana nuna cewa shi ba Yahude duk inda yake to faɗa yake da Allah faɗa yake da addinin Allah ko da kai ɗin ka nuna ƙaunarsa da sansa to in dai ba yahude ne wallahi duk abin da zai baka da sunan gata da taimako wallahi sai ya yaƙe ka in dai kai musulmi ne abin da suke mana suna mana wato kamun talala ne idan kana so ka kama bijiminka ko ragonka sai ka zuba masa dawa a ƙwarya ko na ka miƙa mai kana kiransa ya ci don ka kama shi haka aka yi mana kuma haka ake yi mana mai hankali shi yake ganewa mai basira da sani ya kamata shi yake ɗaukan izina to shi dai manzon Allah ya rubuta takarda tsakaninsa da su ana cikin wannan yanayi babban malaminsu habruhum abdullahi bin salamin ya maza maza kawai sai musulunta Allah ya kaddara cikin taimakon da Allah zai wa manzan Allah ya karfafe shi a Madina sai ya musuluntar da babban malamin Yahudawa kawai sai ga ya gane addinin Allah haka Allah yake lamarinsa yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin malamin su ne lamba ɗaya. shi yake koya musu yahudancin ba su taba tsammanin zai musulunta ba wallahi malam sai gashi yazo yana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a madina ya aka yi musulunta karatu da yake yi na yahudancin sai yayi ta ganin bayani irin sifofin da ya gani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ai wannan shine mutumin nan da aka gaya mana tun a taura to me saura ba za mu yi imani shi ba ya za mu yi faɗa da shi mu yaƙe shi ya duba annabi ya karanta shi tas ya ce kai wannan shi ne to duk wanda yake yin addininsa da ikhlasi ko bid'a yake yi inda yana yi dan Allah ne to wata ran ka sa rai zai gane insha Allah ya musulunta ba sani ba wata rana da ya musuluntan sai annabi sallama sai ya rike shi a hannunsa ya gayyato manya-manyan yahudawa ba su labari sai annabi ya sa shi a ɗan bayan turaka haka sai yake musu intabi ba san cewa abdullahi bin salamin ɗin yana nan ba sai ya ce da su me za ku ce akan abdullahi ibn salamin sai suka ce tab ai babban malaminmu ne dan alherinmu iyayensa masu alkhairi khairuna wa ibn khairina mutum ne mai kirki malami mai alheri babban mutum mai daraja mai matsayi a cikin shi haka ne sai ce to me za ku ce in ya musulunta suka ce abin zai taɓa musulunta ba ya malamin mu zai musulunta kawai sai ya fito ya ce gashi to ya yi musulunta put ya bullo sai suka ce wannan shine mafi sharrinmu ɗan gidan mafiya sharri a cikinmu bala'in cikinmu da masifar cikinmu kenan take suka canja to wannan yana daga cikin taimakon da Allah ya wa annabi a Madina ya sa malamin Yahudawa in musulunta kagan za ka yi babban kamu Allah ya taimake ka ko wa'azi ka je fasto ya musulunta ko wani fada ya musulunta ai kai babban kamu ai haka Allah ya so da ya zo ya taimaki manzon Allah a garin Makka annabi ya shiga cikin wahala shekara uku a cikin gidan Daru al-Arqam ibn Abil Arqam suna zaune ba fita ba shiga ba zuwa kasuwa ba a barin su aure 'ya'yan gari ba noma ba komai shekara uku da mazansu da matan suna zaune a shinge mala an rufe su a makka ya daga hannu yana ta addu'a ya ubangiji ya Allah ka ɗaukaka wannan addinin da musuluntan Umar ko Abu Jahal Allah ka sa ɗaya a cikinsu ya gane musulunci saboda a lokacin su ne manya-manyan arnan maka waɗanda kowa yake jin tsoronsu yaya aka yi aka yi Allah da ikonsu sai ya karɓi addu'ar akan Umar sai ga Umar Umar ya zo yana neman musulunci Umar ɗin da yake faɗa da musulunci a da a makka ba irin yaƙar addini da bai ba da ƙarfinsa da makaminsa ƙanwarsa ta riga shi musulunta wata rana ya zo gidanta ya ji suna wani karatun ƙur'ani da mai gidanta shi dai ya ɗan lallaba ya je ya ɓuya umar yana shigowa gidan ya ce mai nake ji wani hayaniya nake ji a gidan nan ta ce ba hayaniya ba ne ƙur'ani ne ya ce me wannan ya tinkari mijin nan nata ya shaƙe shi yar uwarsa kanwarsa shi Umar din ta zo za ta kwaci mijinta Umar ya kai mata duka ya buge ta saboda adawa da musulunci a lokacin yana garin maka ba wanda isa yake zo ya kira sallah yana da takwabin sa yake yawo Umar ko duriya wallahi wata ranar shirin Allah haka kuram sai ya zo yake tambaya a wata riwaya aka ce ruwaya tambaya ce ina zan ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina zan hadu da Muhammadu ana ta boye masa ana ta boye ce a kai ni inda yake aka nuna masa inda annabi yake kamar da Imam Zahabi ya faɗa ya tsaya ko ina ba sai gidan da annabi yake zaune da sauran sahabbai gaba ɗaya an cingashe su ba fita ba shiga yana shiga ya kwankwasa kofa dai da kyar aka buɗe kofar saboda tsoro a makka a lokaci manzo Allah yana hango shi ce ga Umar da ƙurar musulunci a tsakanin idanuwansa guda biyu a wata riwaya da ya hango shi sai ce hatta al'ana ya umar har yanzu umar baka musulunta ba har yanzu kana kan kafirci baka daina kaza ba baka daina kaza ba ya umar ashe umar kan zai zama sirikin sama Allahu akbar umar ya shigo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yana karban musulunci sai duba gefe da dama ya ce to zama mai ake anan ƙwarai kuwa to ai ko kuka ajiye mu ya ce a tashi a fita wallahi malam ya ce a tashi a fita shi sa ya zo a riwaya cewa annabi yana faɗa sabai suna faɗa ba mu gushe ba muna cikin ƙasƙanci sai da Umar ya musulunta da Allah ya sa Umar ya musulunta shi kaɗai sai da ya zama fatahi da buɗewa musulunci ka dalilinsa aka fito ya ce kowa ya shiga garmaka ya shakata a zo a yi sallah a ka'aba kuma a kira sallah wannan umar din shine manzon Allah ya faɗa a hadisi hasan law kana ba'di nabiyyan lakana umar da za a yi wani annabi da Allah zai kaddara yayi wani annabi a bayana hadisi hasan to da umar ne saboda jalta ɗinsa da mokalinsa da cancantarsa a hadisi shi shi yasa zaka ji kullum annabi yana cewa دخلت أنا وأبي بكر وعمر خرجت أنا وأبي بكر وعمر ناشدني دا أبو بكر دا عمر نافتني دا أبو بكر دا عمر جلست أنا وأبي بكر كل سنة تاري وأنا متانا قد أبو بكر عمر النبي أبو بكر عمر النبي أبو بكر عمر haka Allah ya girmama su kuma a kwanciyar su ma a kabari suna nan a jere yanzu wannan malam wanda Allah ya kwashe masa albarka da rabo sai zo yana tsine wa Umar yana zage Umar ai bai ci sa addu'a duniya ba ai wani abun fa rubuce ki a littafin musulunci zahiran miraran sai wani ya zama bai da abun zagi bai da abun cin mutunci bai da abun wulakantawa ko tozartarwa sai Umar ibn al-Khattab insha Allah in ban manta ba zan muku tarihin Umar wata rana in Allah ya so yadda ku ci yadda Allah yake yin mutane na daban wallahi Allah ya ƙara mana ƙaunar sahabbai Allah ya ƙara mana son sahabbai um, shi wannan Abdullahi bin Salamin ya shiga musulunci to kaga wannan nasara ce ga addini amma wa aba ammatuhum ila al-kufr da yawa daga cikin su mutanen Madina Yahudawa nan wallahi suka ce sai dai su kafirci amma majority majoritin suka ce su kafirci za su yi bara su ba annabi ba daman kabilu ne guda uku a garin madina a lokacin da annabi ya hijira akwai banu qainuqa bil ain na biyun su banu nadir na ukun su banu quraiza duka banu banu ne banu qainuqa banu nadir da banu quraiza waɗannan ƙabilu Allah ya saukar da ayoyi da surori a cikin alkur'ani don su da kissarsu da tarihinsu an ji an karanta tafsiran ayoyin surorin za a gani wa harabahu salasa waɗannan ƙabilu guda uku na yahudawan nan su ne suka yaƙi annabi a madina idan kana neman suwa suka yi faɗa da manzon Allah suka yi faɗa da musulunci a madina su ne waɗannan to amma annabi sai ya dabara ta rage yawan makiya ya yi baiwa ya sauƙaƙa ya jawo kusa ya taimaka wa banu kainuka ya yi sulhu da su ya yi ƙawance da su amma ya kori ajala banin nazir ya kore su a madina ya ce ku tattara kayan ku fita tunda ku ba 'yan sulhu ba ne banu ƙuraiza kuma aka ta fafata yaƙi da su har ma aka yaƙe su aka saba zuriyatahum ya ribace ‘ya'yansu da zuri'arsu suka shigo cikin musulunci waɗancan kuma aka kore su a nan gurin abin da ake faɗa shine manzala zo da wata siyasa salasun ta zamantakewa cewa duk lokacin da kake zaune a cikin mutane da maƙiya da yawa to karka yadda a ci gaba da tafiya da makiyan da yawa yi kokari ya zaka rage yawan makiyan haka ake ko a kasuwa ko a wurin aiki ko a unguwa ha ko a wajen mu'amala wani baya son ka wani ma baya da kai wani ma baya son ka to yi kokari a boye kai sulhu da wani ka kulla alaka da wani dan ka rage yawan abokanan gabar haka ake yi dan kai ɗaya baka isa ka iya da su ba da ku ɗauki wannan a babi na wato ba ni sunan shi babi na hikima ta tafiya ta da'awa a ƙarƙashin wannan magana za ku fahimci abubuwa da yawa in kun zurfafa tunani ba a bari a tafiya a tara abokanan gaba da yawa idan ana faɗa da wancan da wancan da wancan da wancan to sai a sai a haƙuri a daidaita da wancan shi kan koyaya a ɗan sulhun dai ya zama dai ba a faɗa ko da ba a zama ɗari bisa ɗari ana tare ba to amma dai Allah kalli an rage yawan abokanan gaba wannan hikima ce kwarai da gaske da ka zo ka yi abokanan gaba guda ɗari idan da yadda za ka sassake suka mai da su tamanin to ya fi maka gaskiya ku kula da wannan zai taimake ku a da'awa zai taimake ku ba ni sunan shi a cikin mu'amala ta neman abinci yau da gobe da zamantakewa haka a siyasa ma zai taimake ku kwarai da gaske ba ga su ma suna yi ba ba ba sa yi suna yi su suka fi ma kaji masanan sun ce su suka fi za su zo ana mutuwar fada da juna ba a yi ba daga baya sai ga ana ta haɗewa wai wani abu ake cewa wai maja ko to ai wannan ita ce majar ai ina fata ana finta manna ala bani kainuka ko da an yi maja akwai wanda kuma ba a yi da su ai to amma dai at least in an dan hada karfi to ko an zo dukanka ne dai ai da dan dama dama to wannan shine hikimar kenan majan nan tana da asali a addini kai kokari ka rinka majewa in Allah ya hada ka da da yan uba kuna rikici da su sosai ka rage fada da ba kar ka zama kowa kana fada da shi yawa akwai abin da wallahi wato yan uwa ba lalle su iya ganewa ba a cikin yanayi na tafiya siyasar tafiya wasu za ga in ba su yi karatu ba su yi ilimi ba sai ga suna zargin wasu ce ka duba wani ma kaza ma ka duba ma kaza ma aka yi ma ka duba an yi ma kaza an yi kaza da sauransu dole sai kun zama masu zurfafa tunani kuma masu aiki da ilimi da karanta tarihi duniya ba ta tafiya ka tsaya kai ɗaya cat ka ce kana faɗa da kowa dole ne sai ka nemi sulhu da wani koyaya alal kalli ka rage yawan abokanan gaba duk da cewa fa Allah yana tare da kai a nan ma manzo Allah Allah yana tare da shi amma ya aka yi waɗannan bani qainuqa din ai ba duka musulunta suka yi ba amma dai samu aka yi aka san yaya aka yi da sauransu mun karanta da ku a tarihi tun farkon tarihin da mun karanta na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da yazo tafiya ba ba wani kafiri ya samu ya taimaka masa ba ai ba musulmi ba ne wanda yake wanda yake hadiyan khirritan masanin hanya da annabi ya dauke shi kuma biya shi kuɗi ba an yi haka ba to ashe akwai lokacin da musulmi zai iya neman taimakon wanda ba musulmi ba akan wani abu don biyan wata bukatar sai samu ya tsallake ya wuce wurin to kai in baka yi karatu ba ko baka yi ilimi ba sai ka muna zato ko ka je kai zagi ko ka faɗi wani abu sai sai ainihin wato jahilcin ka sai ya bayyana da haka dai abinda malamai masu ilimi suka yi to ku tambaye su su ba ku hujja da dalili a ilmanci sai su gamsar da ku amma mutumin da bai yi da ilimi bai bincika ba to kai da je hukunci a kan kitabun ra'asi shi wataƙila sai ka zo wato ku wayi gari alama fa'altum nadimin ana yin nadama Allah gane da mu to amma waɗannan annabi ya kore su ya ce kwata-kwata ku fita me yasa saboda ya fara samun ƙarfi ya ce ku fita akwai waɗanda kam yaƙi ma aka yi ta buga da su banu ƙuraiza yaƙin banu ƙuraiza suratul hashiri ta sauka ne akan banun nazir duk wanda Allah ya samu dama ya karanta surar za ku ga irin maslaha da sulhu da ƙur'ani ya yi bayani dangane da waɗannan ƙabila banun nazir suratul ahzab ga baki ɗayanta ta sauka akan wannan ƙabila ta banu ƙuraiza ita ma da za ku karanta tafsirin surar za ku yanda aka yi ta ambatansu irin da suke ta fafatawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana yusalli ila baitul maqdis duk wannan bayanin da aka muku gabaki daya annabi yana kallon baitul maqdis ne yake yin sallah ita ce gabar din sa a lokacin fa duk ba a fara fuskantar Ka'aba ba kaga dai Ka'aban ya baro Makkan ya baro amma ba ɗakin Allah yake fuskanta ba ka duba wata hikima ta ubangiji da siyasar da'awa a farko-farkon da'awar manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai ya zama baitul maqdis yake fuskanta inda su yahudawa suke jin ita ce alƙiblarsu sai Allah ya bashi yayi ta sallah yana kallon alƙiblar yahudawa saboda wata hikima ta ubangiji da yake so ya zartar har aka dawo madina din nan yana fuskantar baitul maqdis wa qala li jibril to abun ya damu annabi yayi fara sha'awar a me da shi alƙiblar babansa Ibrahim saboda annabi Ibrahim ai kawa yake fuskanta to amma sai annabi ya kwaɗayin ina ma da shi ma Allah zai mai da shi alƙiblar babansa Ibrahim wata rana Jibrilu ya zo sai ya ce da Jibrilu wadittu an yasrifa Allah wajhi an qiblatil yahud ya Jibrilu suna hira da Jibrilu sai ya ce da shi na so ina ma da Allah ya juyar da fuskata in daina kallon alƙiblar Yahudawa a bar ni haka a dawo da ni a ƙiblar babana faƙala innama ana abdun fad'u rabbaka was'alhu sai ya ce da shi ai ni bawa ne ka roƙi ubangijinka ka nemi taimakonsa ka yi addu'a ka roƙe shi zai baka daga nan annabi ya kama addu'a malam kafin a mai da shi ya kalli ka'aban da kake kallo yau sai da ya tafafa ta addu'a ba ta wasa ba ya daɗe yana roƙon Allah faja'ala yuqallibu wajhahu fi sama yana daga kansa sama yi addu'a ya sauke ya daga hannu ya roƙi Allah daga nan ne aka samu cewa in ana addu'a ana kallon ana daga kai a kalli sama saboda Allah yana sama aiko amin ilimin sa yana ko ina yuqallibu wajhahu wato fi sama'i yarju zalika yana fatan Allah ya amsa masa ya dawo da shi alƙiblar baban shi Ibrahim kawai sai Allah ya saukar da qad nara taqalluba wajhika fi sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara almasjid alharam hagan shikenan ai dan gatan Allah ne Allah ya ce to mun ga yadda kake kaiwa da komowa idan ka yana dagawa ya sauke wajen roƙon mu akan mu canja maka alƙibla to daga yau ka juya fuskarka ka juya ka kalli masjidil haram masallaci mai alfarma masallacin makka babban masallaci kenan shine national mosque din mai ko na duniya gaba daya yawwa international mosque din mu na duniya gaba daya Allah kawai sai ya juya suratul baqara aya ta 145 da hudu ita ce ayar da Allah ya sa annabi ya juya alƙibla wa zalika ba'da sanati wato ba'da 16 shahran min maqdamihi almadina qabla badr bi shahrayn ko da a tarihi za a tambaye ka yaushe ne ne tarihin lokacin da Allah ya mai da annabi yake kallon Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya dawo Madina da wata shida a wata shida yayi yana kallon Baitul Maqdis a Madina kafin wato ba ni sunan shi a sha shida kai ba wata shida ba sha shida shekara ɗaya da wata nawa kenan da wata hudu yawa shekara ɗaya da wata hudu a kafin a yakin badar da wata biyu a wannan tarihin kenan kafin a yakin badar da wata biyu a cikin sayil bukhari haka yazo to annabi yayi wannan yayi ta hakuri yayi ta roƙon Allah a wannan lokaci malam sai Allah ya karba masa addu'arsa sai ya mai da shi yana kallon wato a Ka'aba a wata riwaya malamai suka ce lokacin da aka saukar da wannan aya mutanen Quba na yi muku bayanin Quba inda ya fara sauka ko yawa masallacin Quba su ba su da labari ba sani ba da haka da asuba wani ya ji tunkare suna sallah suna cikin tsakiyar sallah ya ga suna ta kallon baitul maqdisi su ba su canja ba a masallacin annabi kuma a can an canja tunda an saukar da aya jiya da daddare ne to har an ba da umarni an canja su ba su labari ha suna cikin sallah ya ce ya ku mutanen gobe ina sanar da ku ai an canja alƙibla ai an dawo ana ne ana kallon ka'aba ku juya akaram kallahu take liman din da mamun duk suka juya gaba daya saboda a lokacin akwai aminci daga nan ne malaman suke cewa malaman hadisi suke cewa jawazu qabuli khabaril wahid halaccin karban labarin mutum daya amintacce kaga nan shi shi kadai ne ya bada labarin kuma sun karba sun yarda da shi kuma wannan yake nuna ashe idan mutum yana sallah bai kalli gabar ba yana cikin tsakiyar sallah aka ce malam ba nan ne gabar ba fashan ne ya zai kawai ribas zai sai juya ba sai ya sake sabuwar kadika mace salawa daga nan ne malaman fiqihu suke faɗa cewa duk mutumin da ya kuskure wa alƙibla yayi sallah ba gabar yake kalla ba sai da ma ya idar sai aka sanar da shi ai kayi sallah fa an ga kuna ta tasbihi ashe kudu kuka danna sai wani ya ce jama'a gafa gabar din nan to mustahabbi ne ku maimaita sallar mustahabbi ne ba farilla bane ba dole bane saboda fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah kun yi ijtihadi ne kun yi iya kokarin ku daga nan kuma malamai suka sake cewa idan kuna tafiya kuka kasa gane ya ina gabar take kun tsaya a daji kun kasa gane ina gabar take kawai ku kirdado kawai kawai ka tsaya ka kintata kawai ka ce kai ina jin dai nan ne gabar ka buga Allah ke ya hanya in tambaye ku da ya ake ake gane gabar ne in an shiga daji ba abun nan akwai su alamu da ake gane gabar babu akwai mana na'am tafiyar rana to yaya za a yi a gane ina ne gabar sai a kalli inuwa tayyib inuwa tana taimakawa bayan nan fa inda daddare ne wata tafiyar watan to ya za a gane na'am shi ma yana da inuwa ko ana kallon me daga gabar rana take fitowa tana fadawa yamma to tafiyar rana zai nuna maka ina take akwai kuma lokacin damana akwai lokacin sanyi za ga Allah da ikonsa wurin zaman ranar Allah yana canja mata lokacin damana sai ga ta zai a bangare kaza lokacin rani bangare kaza wata kuma a tsakiya take tafiya ko wajen fitowar ne ma idan kun lura to kenan kaga in da sassafe ne da asubahi ne in alfijir ne za ku duba inda kuka haske to nan ne gabar kenan ina fata ana fahimta so akwai tauraro ma wanda yake shi kullun a gabar yake wanda to amma mu yanzu nan haske yayi yawa da benaye da ba ma ganin taurari da yawa amma da zaka je wajen gari ɗauyuka haka akwai tauraron da diman da'iman shi a gabar yake da ka gan shi da hasken sa kawai ka san nan ne gabar wannan duk mutanen ƙauye suna iya ganewa to annabi sallallahu alaihi wasallam an yi lokacin da yayi ta fuskantar alƙibla ba kaba ba wai me hikimar haka malaman tafsiri suka yi bayani cewa daga ciki akwai kokarin ya za a jawo yahudawa su gamsu su ma jima wannan annabin yana ma kallon fa alƙiblar su fa dan su yi imani da shi kuma a rage kaifin gawarsu ga nabi sallallahu alaihi wasallam malam yayi bayani ibn al-qayyim yace wa kana fi zalika hikamun azima wa mihnatun lil muslimin wal mushrikin wal yahud wal munafiqin a cikin canja alƙiblar annabi akwai jarrabawa shine akwai hikima mai girma akwai kuma jarrabawa ibtila jarrabawa ga musulmi tabbas Allah ya jarrabi musulmai saboda abin da za ku ji ya faru da mushrikai da yahudu da munafukai ma ga baki daya ba wanda bai fada cikin damuwa ba a cikin wannan al'amarin wannan canjin alƙibla kadai to su dai musulmi da jarrabawa ta zo musu ga abin da suka ce fa ammal muslimuna fa qalu amanna bihi kullum min indi rabbina malan gari ne ya cika da surutu wannan wani irin addini ne yau ana kallon can gobe an ce a dawo nan aka yi ta zagin musulmi a garin madina mala har izgilanci ake wa annaba a ce yau wannan annaba ai bai da certainty bai da wani garanti wanda ya jiya yana kallon can gobe ya dawo nan gobe ma zai dada juyawa ma ya tafi wani wurin wannan ya fitini musulmi dan haka kawai da suka ga abin ya bugi zuciya suka ce amanna mu mun yi imani bihi kullum min inda rabbina duka gaba ɗaya daga Allah ne kawai kawai mu mun sallama damar da abin da annabi yayi mai hankali ai cewa yake amanna bihi kullum min inda rabbina wa humul ladina hada Allah to waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su Allah sa mu cikin shiryarsa wanda duk abin da muka gani to sai dai mu ce mun yi imani kuma mun yarda daga Allah ne yawwa ba ma shakka wallahi akan abin da Allah ya ce mu yi ko akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu yi kuma koda wani zai zo ya kawo mana shakka a cikin addinin mu to abin da mutum zai rinka cewa amanna bihi mun yi imani da shi mun yi imani da wannan kuma kullun duka min inda rabbina daga Allah ne mun yadda to mushrikai fa wa amal mushrikuna fa qalu kama raja'a ila qiblatina yushiku an yarji'a ila dinina mushrikai suka ce kamar yadda ya dawo alƙiblar mu wai makka tunda su mushrikan makka ne wai wannan din wai alƙiblar su ne wai tunda annabi ya baro alƙiblar yahudawa su kuma mushrikai ne suna zaune a makka ya dawo alƙiblar su to saura kirisma ya koma kan addinin su gaba daya wai gaya wa mutane ake gaya wa musulmi ake ba dai kun ga ya dawo alƙiblar mu ba ya baro wancan yahudancin to sai ya dawo addinin ma za ku ji ya yi shela ya ce ya kama addinin mushirkanci wal iyazu billah yushiku an yarja ila an yarji'a ila dinina wa ma raja'a ilaiha illa anna wal haqq ai bai dawo yana kallon Ka'aba ba sai dan ya san cewa alqiblan mu mu shine gaskiya kuma addinin mu ne gaskiya in ji su fa da fada wai yanzu sun ma mamaye alqiblar ma sun kwace ai suna ganin ai nasu ne annabi Ibrahim shine Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da martani a can bakara ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina annabi ibrahim baba yahude bane da yaje yana fuskantar alƙiblar baitul maqdis ba yana nuna shi ba yahude bane haka kuma baba nasare bane ba shi hanifi ne musulmi musulmi kenan wa ma kana minal mushrikina kuma da dai bai taba zamantawa cikin mushrikai ba Allah ya saukar da wannan aya ce annabi ka gaya musu baya cikin mushrikai shi ne annabi Ibrahim saboda ai ana dukan suna tuciyar annabi Ibrahim nasu ne to sai Allah ya nuna annabi Ibrahim din musulmi ne daka manzo Allah daidai yake yana kan alƙiblar babansa ne annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu sai suka ce wa amma yahudu su kuma yahuda mai suka ce faqalu khalafa qiblat al-anbiya qablahu ya je ya saba wa alqiblan annabawa kafin sa duk annabawa can suke kalla baitul maqdis yau ga muhammad ya zo da sabon addini ya saba sauran annabawa ku ji fa kai a da a lokacin da yake kallon baitul maqdis sai suka nuna ai ya san su ne da gaskiya ba gashi ma alƙiblar su yake bi ba amma ba su juya falalar cewa yana fuskantar alƙiblar ha alƙiblar wato annabawa ne da suka gabace shi ba sai suka nuna tasi yake fuskanta to yanzu kuma da ya roƙi Allah ya dawo da shi alƙiblar annabi Ibrahim sai suka ce a aiko zai ga abin da zai same shi ba dai ya saba wa annabawan da yake cewa imani da su da addinin su ba ya zo yana bin alƙiblar sa shi shi kadai to zai ga abin da zai same shi to wannan shine fassara abin da ibn qayyim yake nufi cewa lalle an shiga jarabawa musulmi sun jarabtu mushrikan ma sun shiga jarabawa yahudawan ma duk sun shiga jaraba dukka akan wannan kes din guda daya shine kes din canjin alƙibla duka ce ya saba alƙiblar annabawa kafin sa to munafikai fa su kuma Allah sawaki su ma da suka sa baki wa ammal munafiquna fa qalu ma yadri aina yatawajjahu in kanat al-ula haqqan faqad tarakaha wa in kanat ath-thaniyatu hiya al-haqq faqad kana ala batilin munafikai suka ce wannan mutumin fa ya wayi gari ma bai ma san ina zai fuskanta ba inna lillahi wa inna ilaihi amma fa kar ka manta fa suna fa tare da shi damun munafiki yana tare da annabi yana gindin annabi duk munafiki malam ba a waje yake ba a gida yake su ake komai a yi alwala a shiga tsaho a yi harka da su malam amma malam diga suke sa suna saran musulunci wai annabi ake gaya wa wannan abun malam ma yadri aina ya tawajjahu in alƙiblar farkon ce ita ce gaskiya to wannan mutumin fa ya bar gaskiyar dan ya watsar da alƙiblarsa ta farko ita ce baitul maqdis ya dawo nan wa in kana ce saniyatu hiyal haqq idan ta biyun da ya dawo ita ce gaskiya to lalle a shaida akan bata Muhammadu yake ba ku gane bayani ba ko in ta farkon ita ce gaskiya to ya baro gaskiya ya bata idan kuma wannan ta biyun ita ce gaskiya a shaida man duk da ake ta binsa duk akan bata yake ashe yawo yake yi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to malam sharrin munafiki kenan malam ka roki Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati Allah ya kare ka da sharri da makircin munafiki duk inda zaka je ka fito wallahi munafiki sai ya soke ka shi ba a zuwa mai da wata kwalliya sai ya samu abin da zai soka malam mutane ne ma suna zaune fa an ce a bada taimako a bada taimako a zamanin annabi a bada taimako fi sabilillah malam mutane ana cikin rashi talauci sai mutum ya je ya kuru ya fafato wasu haddako suka je suka yi a zamanin annabi don su tara kuɗi don su ba da zakka su yi dako su samu kuɗin da zai kai nisabi ba komai yasa suka yi dakon ba don su ci da iyalinsu ba a'a don kawai su samu kuɗin da ya kai nisabi su cire zakka malam amma wallahi malam idan mutum ya zo yana talaka ya dan kawo wani abu suna gefe sai su rinka dariya ce da Allah ku duba dan abin da ya kawo yanzu Allah za a ba wannan Allah ya dauki Allah ka ba wannan dan firid da shi sai a zage shi ana nan ana nan in su abubakar su umar suka ɗebo dukiyar gaba ɗaya suka bayar su usman suka kantafo suka ɗauka suka bayar munafukai sai a juya a gefe sai wallahi ba dan Allah bane riyaci ba dan Allah bane ka dubo wai sun bayar da yawa wai sun bayar da yawa wai dan ace sun bayar da yawa سنة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم masu izgilanci da abin da bayan Allah ke bayarwa to shi haka munafiki yake in ka dauki ka dan ka bayar kusa da shi ya maka dariya ya zage ka in kuma ka dauka da yawa ka bayar a ce ba dan Allah ka bayar ba Allah ka raba mu da wannan bala'i da wannan musiba da wannan sifa ta waɗannan mugayen mutane to kun ji abin da suka ga annabi mala yace wa kasurat aqawilu sufaha minan nasi maganganun wawaye cikin mutane suka yawaita akan canja alƙiblan nan wa kana kama qala Allah ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya faɗa kes ɗin yadda ya zama wa in kana la kabiratan illa alal ladina hadalla lalle abu ne mai girma harkar canja alƙiblan nan ya taɓa zukatan mutane da yawa sai wanda Allah ya shiyar dama Allah ya ce sai ya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah da sannu wawaye za su yi magana an ka canja alƙibla me ya canje Muhammadu da wannan alƙiblan da yake kanta a da ma wallahum am qiblatihim allati kanu alaiha sai Allah ya ce ga ya musu da gabar da yamma dun na Allah ne can da ka fuskanta na Allah ne nan ma dun na Allah ne duk kayan Allah ne duk inda kuka fuskanta fuska Allah kuke fuskanta tabaraka wa ta'ala ya maida musu martani amma duk da haka sai suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kanat mihnatun min Allah jarabawa ne daga Allah liyara man yattabi'u rasula dan yaga wa zai bi annabi mai manyan qalibu ala aqibaihi da kuma ya ware waye zai juya baya ya watsar da bin annabi kuma an samu wasu sun ba annabi wasu kuma sun kafirce ta dalilin bin alqibla yana canja alqiblan nan wasu suka ce kai wannan ba mu gane masa ba fa a'udzu billah ولما كان شأن القبلة عظيما yayin da sha'anin alƙibla ya zama abu ne mai girma watta'a subhanahu wata'ala qablaha amran naskhi shi yasa Allah ya fara shimfidawa yayi bayani ya kwantar da hankalin mutane da bayani akan annasku a cikin alqur'ani wato a shafe wani abu Allah ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha ba mu shafe wata aya mu shafe ta ko mu mantar da ita ba a iya karanta ta ba in mun yi haka sai mun zo da irinta ko mun zo da wacce tafi ta alkhairi daka dan kun ga an canja alƙibla ba wani abin tashin hankali bane shi sa Allah ya shimfiɗa da bayani akan canja abu Allah mai iko ne ya canja abu yamhu Allahu ma yasha wa yusbitu Allah yana iya shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama wa qudratu alayh wa annahu ya'ti bi khairin min al-mansukh aw mithluhu Allah yana zuwa da abin da abin da ya shafe alheri ya kawo maka hukunci ya shafe shi kawo wanda ya fi shi alkhairi falala kan falala wancan akwai alheri na biyun kuma ya zama ya fi shi alkhairi ko misalin irinsa don a canja maka yanayi ثم أقبه بالتوبيخ liman ta'annata ala rasuli sannan Allah tabaraka ta'ala ya biyo da kunyatawa da tsawatarwa da ainihin tozartarwa ga duk wanda yake ta'annuci wa manzo Allah yake kokarin zagin annabi ko kunyata annabi walam yanqad lahu kuma bai mika wuya ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to anan zamu dakata saboda kurewar lokaci abinda da muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya mana afwa sati mai zuwa zamu tashi sabanin yahudu da nasara dangane da tsakaninsu su faɗan da suke da saɓani a tsakaninsu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh